الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da kassai wanda aiko annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a matsayin mai bushara ya aiko annabi a matsayin mai gargadi dan ya kubutar da mutane daga duhu da bata da jahilci ya kubutar da mutane daga shirka da kafirci. Allah ya turo annan Muhammadu ne sallallahu Alaihi wasallama ya ɗora mutane zuwa ga shiriya, ya kori barna, ya kori zalunci, ya kori ta'addanci, ya kori cuta. Annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne da shiriyar mutane da rabautar mutane. ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai mai daukakawa mai sauke daraja mai daga daraja mai ba da lafiya mai dora cuta godiya ta tabbata gare shi wanda ya daukaka tutar tauhidi wanda wannan tauhidi shi ya kamo yau wannan gari na kula a karamar hukumar shalan adamawa local government wannan gari wanda da ba masallaci ko daya ba wurin sallah ko daya wurin amma yau alhamdulillah albarkacin da'awa ta tauhidi Allah ya kawo masallaci Allah ya kawo wurin sallah ba ma wurin sallah ba a masallacin juma'a ba ma masallacin juma'a ba hamma da katafariyar makaranta a duka wannan gari mai albarka don a kira mutane zuwa ga shiriya don a kawo musu sadaka ta da'awa ta musulunci a kira su zuwa ga zaman lafiya a kira su zuwa ga kwanciyar hankali a kira su zuwa ga kalmar shahada ita ce kalmar la ilaha illallah alhamdulillah a yanzu din nan zan hawo mun bari ake ce mun ga wata baiwa Allah ta zo za ta karbi kalmar shahada ku ce Allahu akbar dan agaji a shigo da ita a bata kalma idan tana kusa mun yi wa Allah godiya ta dalilin wannan da'awa albarkacin wannan da'awa ko wannan kadai muka samu mun gode wa Allah ta'ala Allah ya mana arziki ga ‘yar uwa yau za ta karfi kalmar shahada a wannan masallaci na garin kula a shalan local government Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a yi haƙuri ɗan tauna um, za mu ba ta kalmar da ƙwaya ɗaya ita ce ake shiga musulunci da ita ita ce kalmar shahada ita ce kalmar shahada daka da abin da na faɗa sai ki faɗa insha Allahu daga nan kin zama kin zama musulma ashhadu Ashadu.
Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu ashadu
anna anna muhammadan Muhammadan rasulullah Rasulullah.
Allahu akbar to kin zama musulma yanzu alhamdulillah Allah mun gode maka a wani suna kike da shida
Aisha.
Aisha Allahu akbar Allahu akbar to sunanki ne yana nan Aisha ba za a canja miki ba sunanki sunan matar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na na Aisha yar gidan Sayyidina Abubakar muna fatan Allah tabbatar da musuluncinki muna fatan kuma Allah taimake ki insha Allah za a hada ki da liman da mataimakinsa da sauran jami'an masallaci za su koya miki musulunci Allah ya riko da addininki Allah ya riko da addininki Allah matar da mu akan musulunci yau muna shaida miki da ke da mai martaba amnashalan a musulunci duk daya ke musulmi ne alma- amnashalan ma musulmi ne Allahu akbar to mun gode ki je insha Allah sai aje ayi alwala sai ta zo ta shiga masallaci bangaren mata sai ta yi sallah alhamdulillah Allah muna gode maka Allah muna gode maka Allah muna gode maka da ka yan uwa musulmi wannan shine kaɗan daga cikin da saƙon annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo mana da shi Allah ya yi mana bayani a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi sallama rahama ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama jin kai ne Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka kai mai shaida ne mai bash- mai bushara kuma mai gargadi kuma mai kira zuwa ga izinin da zuwa ga Allah da izinin Allah kuma manzon Allah fitila ne da haka ya ku mutanen garin Shalan ya ku mutanen garin Kula addinin musulunci addini ne da ya zo muku da shari'a dan ya fitar da ku daga cikin duhu ya dora ku akan haske na musulunci ya fitar da ku daga duhu na kafirci ya dora ku akan haske na musulunci manzo Allah ya ce ayyuhan nas ya ku mutane innama ana rahmatun muhda ni fa wata kyauta ce daga Allah rahama ce Allah ya ba ku aka aiko ni gare ku da haka mun yi wa Allah godiya da ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta dalilinsa Allah ya ɗauke fushinsa akan al'umma zuwan annabi shine ya ɗauke fushin Allah akan al'umma gaba ɗaya da ba don zuwan manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama da mutane sun rayu akan kafirci kuma Allah ya yi fushi da shi da ya yi fushi da su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da addini na gaskiya shine addinin musulunci wanda shine addinin da za a bauta wa Allah idan an mutu a samu kwanciyar hankali idan an mutu a samu rahamar Allah idan an mutu a samu gidan aljanna Allah ya turo shi baina yadayhi sa'ati bashiran wa nadhira nan gaba nan gaba ga tashi alƙiyama dab da tashi alƙiyama bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama babu wani annabi kuma da zai sake zuwa shi yasa duk wanda zai shiga wannan jirgi na musulunci yayi mazafa ya zo ya shiga a tafi tare da shi kar fa a barka a tasha kar ka makara ba a tafi da kai ba da zarar Allah ya tashi alƙiyama ya daina turo wani annabi ya daina turo wani manzo da zai zo isar da saƙon zuwa ga Allah eh, saƙon Allah in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya turo shi lokacin da aka samu kamfa ta annabawa da kamfa ta manzanni Allah ya turo shi lokacin da babu littattafai sun kare ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum haqiqa yazo muku bashirun annabi mai gargadi ya mutanen kula haqiqa qur'ani yazo muku ya yi muku gargadi ya yi muku bushara da gidan aljanna lalle Allah mai iko ne akan komai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da aka caccanja addinai lokacin da aka caccanja kalmar Allah ya zo ya canja mutane ya ɗora su akan daidai ya tarar da mutane suna bautar gunki ya ce ku daina bauta wa gunki ku bauta wa Allah ya tarar da mutane suna tsafi ya ce ku daina tsafi ku zo ku bauta wa Allah shi shi kadai ya tarar da mutane suna fashi da makami ya ce ku daina fashi da makami ku zo ku zauna lafiya ya tarar da mutane suna kone-kone a tsakaninsu annabi ya ce ku daina fashi ku daina kone-kone ku daina kashe-kashen juna ku zo ku zauna da juna lafiya duk duniya babu addinin da yake kira akan zaman lafiya irin addinin musulunci duk duniya babu addinin da ya taimaki mutane a rayuwarsu da nemansu da samunsu da cinsu da shansu irin addinin musulunci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya samun shiriya da samun rabauta a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dacewa da abin da annabi ya zo da shi kuma ya fitar da mutane daga bata ya fitar da mutane daga saban Allah da mutane malam ba su da aiki sai zina mutane ba su da aiki sai caca mutane ba su da aiki sai shan giya mutane ba su da aiki sai rayuwa irin ta kashin dankali na sama babba yana sama na ƙasa yana cikin shan nauyi annabi ya ce ku ce la ilaha illallah kun zama ɗaya yanzu yau ga wata baiwa Allah ta zo an ba ta kalma an ce da ita da ita da mai martaba sarkinmu gaba ɗaya duk ɗaya suke in ba addinin musulunci ba yaya za a ce wani addini wannan in dai a musulunci ne musuluncinta iri ɗaya ne da na sarkinsu babu alheri babu albarka da da ya wuce wannan da haka wannan addini addini ne da ya zo da albarkatu ya zo da alkhairi kuma ba abin da za mu cewa mutanen nan na garin shalan da mutanen nan na garin kula illa mu musu addu'a kullun shiga ake yi tun da aka yi musuluncin nan karuwa ake ta samu mata su karu maza su karu yara su karu mai gida ya musulunta ya zo da shi da matansa da shi da 'ya'yansa babu abin alheri da ya wuce wannan mun gode wa Allah mun gode wa Allah da shekaru aru aru nan gurin ba a sallah anan da shekaru aru aru anan ba za a yi kiran sallah anan ba da shekaru aru anan musulmi bai isa ya zo ya ce la ilaha illallah ba da shekaru aru aru anan ba a isa a zo a daga alkur'ani ba yau gashi ga qur'anai na a laburari barkate ga qur'anai na a masallaci barkate ga hudubar juma'a duk sati ana yi kai alherin Allah ya tabbata ga wannan guri muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya duka ba dan komai ba saboda mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da littafin da ya goge littafin kowa addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba yake da addini annabi Isa alaihi salam idan musulunci ya zo babu wani addini bayan musulunci addinin manzon Allah yake gaba gaba da yake gaba yake da addinin yahudanci gaba yake da addinin kiristanci dan dukansu gaba daya da annabi Musa da annabi Isa duk sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma sun yarda shugaban su ne kuma sun yarda jagoran su ne daka babu wata shari'a bayan shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta goge duk wata shari'a fahimtar addinin musulunci ya goge fahimtar kowane addini ya goge dukkan gargajiyanci ya goge dukkan kabilanci ya goge dukkan maguzanci ya goge dukkan wani ra'ayi addinin musulunci kadai addinin la ilaha illallah addinin muhammadur rasulullah shine addini shine abin yi kuma shi yake so mutane su mutu a kansa da haka ya koyan uwana Allah ya kawo mana manzon Allah ya bude kirazan mu Allah ya kawo mana manzon Allah ya daga mu da darajar mu ya ƙara mana daraja masu karancin daraja ya daga sallallahu alaihi wa sallama laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim haqiqa Allah yayi baiwa ga muminai ta yayin da aiko musu manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana koya musu alkur'ani yana koya musu sunna da sun kasance suna kan bata mabayyaniya wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin Allah yawa manzo Allah wahayi yana da shekara 40 Allah tabaraka ta'ala ya bashi kyawawan dabi'u wanda kowa ya ta sha'awa yayi ta koyi da shi manzo Allah ya je gaida wani bayahudi ba musulmi ba har gidansa ya je ya gaishe shi bai da lafiya yayi masa da'awar kalmar la ilaha illallah yaron ya kalli baban shi ya ga ba musulmi bane yau ga manzon Allah a gidansu baban sa yace da shi abai abul qasim kai da'a wa baban qasimu ka san waye baban qasimu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaron nan bayahude ne kawai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda baiwa Allah nan ta karbi kalma yanzu manzo Allah ya fita yana farin ciki yana jin daɗi daga nan ne aka samu duk inda musulmi yake in dai wani ya shigo addinin sa yana farin ciki yana jin daɗi amma banda ba yahude ba yahude baya so a shiga addinin sa duk inda ba yahude yake baya so a shiga addinin sa shi gani yake yi an ya maka wata alfarma ne in shigo in ka shigo addinin sa amma mu addinin mu abu ɗaya yake yau in a ce mutanen ku wani sati wata za ta ƙara shiga wallahi za mu sake wannan taro mu sake zuwa dan ita kawai mu zo mu karbi mu zo mu ba ta kalmar la ilaha illallah da haka manzon Allah haka yayi tai yayi ta ba da kalma aka yi ta shiga cikin musulunci dan uwana musulmi ku sani manzon Allah shine shugaban halitta shine jagora shine shugaban wannan al'umma ya zo da mu'jizozi ya zo da abubuwa na ban mamaki duka ba dan komai dan ya nuna mana wannan addinin musulunci da haka yan kuma yan uwana wannan addini shine addinin yi wannan addini shine haske wannan addini shine alheri wannan addini shine albarka ya Allah ka dauki ranmu muna musulmi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna makomar mu muna roƙon Allah da kyawawan sunanikin sa da in an roƙe shi yake amsawa wannan gari na kula Allah sa albarka wannan gari na kula Allah i kula da shi wannan lardi na shalan Allah sa mata albarka kasar Adamawa jihar Adamawa gaba ɗaya Allah ya albarka Najeriya gaba ɗaya Allah ya albarka waɗanda suka musulunta a cikin nan Allah ba su ikon riƙe addinin su wanda suke da niyyar musulunta Allah ka kawo mana su da wuri Allah ka kawo mana su da wuri wannan masallaci da aka zo aka buɗe shi da wannan makaranta da aka buɗe Allah ya saka wa mai martaba amnishalin da ya zama shine sila dalilin kawo wannan masallaci Allah ya masa albarka dalilin buɗe wannan makaranta shi ya sa mana foundation na wannan makaranta kuma yau gashi shi ya zo ya buɗe mana wannan makaranta muna taya shi murna mai girma santuraki wanda shi kuma shi ne saka aljihunsa ya gina wannan masallaci ya gina wannan makaranta mai albarka ba za mu sauka akan wannan mumbari ba sai mun yi wa waɗannan bayin Allah addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya ba su lafiya da nisan kwana Ubangiji ya sa musulmi wannan gari su amfana da wannan wuri har waɗanda ba wannan musulmi ba Allah ya sa su amfana da wannan wuri kuma an umarce ni in sanar da ku cewa wannan makaranta da aka buɗe ta wannan makaranta da mai martaba ya buɗe ta yanzu makaranta ce da za a yi karatun addinin musulunci akwai islamiyya akwai ta, ta ainihin yamma akwai matan aure akwai tafiz ta hadda alƙur'ani akwai kuma makarantar boko wanda za a rinka yin karatun boko primary nursery secondary school and islamiyya sunan makarantar wato a makaranta wato kula na'am garba kula nursery primary secondary and islamiyya schools garba kula kamar yadda yanzu aka bude abinda ake nufi abokanan zama waɗanda suke wannan gari da wannan lardi na kula wanda ba musulmi ba kuma makarantar nan taku ce ku zo ku kawo 'ya'yanku primary school ne wadda tintinin gwamnati ta mata rijista karɓaɓɓiya ce yau in yaro ya gama nan zai iya tafiya duk wata makaranta a duniya ya karatu an gama mata rijista don haka ku kawo 'ya'yanku da musulminku da wanda ba musulmi ba a karatun safe da za a yi na primary da naziri ku kawo su a koya musu karatu da yamma kuma 'ya'yan musulmi hatta fulɓe 'yan uwanmu fulani gadde bacci moɗon ɗo jangirde ɗo islamiyya ɗo fulɓe bandiraye ɓene gadde bacci moɗon jangirde ɗo ɓe ngara ɓe janga ɓe janga qur'ana ɓe janga boko ɓe janga hadisa muna muku murna kowa da kowa duk mutanen ƙauyen gurin nan gaba ɗaya makarantar nan an yi ta ne don ku idan ba ku yi da gaske ba mutanen garin shelin za su zo su cika muku makarantar daga can za ku ga ana ɗauko yara a caba ana kawo su suna zuwa suna karatu an don haka yau juma'a ko tun daga tun daga litinin za a fara rijista a zo a kawo yara a zo a fara yi musu karatu kuma mai girma san turaki ya mana alkawari cikin albishir da ya mana zai kawo ƙwararrun malamai da za su daga yola daga shalin daga gurare za su zo su rinka koyar da 'ya'yanku wannan ba ƙaramin farin ciki ba ne za a kawo malamai ma'addata alƙur'ani za a kawo 'yan boko wanda suka iya turanci suke da ilimin zamani za a rinka kawo nysc coffers 'yan bautar ƙasa da ake kawo su wannan shalin local government za mu nemi mai martaba ya sahale mana a rinka kawo mana su 'yan bautar ƙasa su rinka zuwa suna karantar da 'ya'yanmu a nan don su samu gogewar harshe na turanci da gogewar larabci waɗanda suka yi karatu a ƙasashe da kuma universities manya-manya za su zo su rinka karantar da yaranmu a nan don haka an buɗe wannan makaranta kamar yadda aka buɗe wannan masallaci ake ta sallah to makaranta ma an buɗe ta a zo a fara karatu fatanmu Allah ya ba ku ikon raya wannan makaranta kuma Allah ya ba ku ikon amfanuwa da wannan makaranta ga ka ta fare laburari da aka buɗe na yin karatu ga malamai da kuma yin karatu ga ɗalibai. Insha Allahu shekaru masu zuwa za mu buɗe computer center za mu buɗe wani katafaren aji shi kuma kwamfutoci za mu kawo saboda yaranmu su tashi da iya kwamfuta da ƙwarewa da kuma gogewa. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله